إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المسلمون فإنا نستقبل شهرا ومن خير الشهور وأيام من خير الأيام وهو شهر ذي الحجة والأشهر الأول منه من خير الأيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله وأفضل قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما العمل في أيام أفضل منه في هذه قالوا ولا الجهاد قال ولا الجهاد إلا رجل خرج يخاطب نفسه وماله فلم يرجع بشيء أخرجه البخاري وقد شرع لنا في هذه الأيام عبادات مهمة وأفضلها وأجلها الحج الذي هو ركن من أركان الإسلام وشرع لنا الأضحية وصلاة العيد والإكثار من الصيام وآكله يوم عرفة لليل العرفة وسائر القربات والأضحية أيها المسلمون في أصح أقوال العلماء واجبة على القادر ولا يسعه تركها فهو آثم بتركها وقد لازم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الأضحية وأمر من ذبح قبل الوقت أن يعيد ومن أراد الأضحية أيها المسلمون فلا يجوز له أخذ شيء من شعره أو أظفاره أو بشرته قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا دخل العشر وأراد أحدهم أن يضحي فلا يمسن من شعره وبشره شيء رواه مسلم وفي رواية فليمسك عن شعره أو أظفاره اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أيها المسلمون إنه يستحب في هذه الأيام صيام تسع منه روى النسائي وبعد أزواج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه كان يصوم تسعة الحجة ويجوز الاقتصار على صيام بعضه ومن لم يستطع فلا يتساهل في صيام يوم عرفة لأنه يكفر السنة الماضية والباقية كما رواه مسلم ويكثر المسلم من الدعاء في هذه الأيام وخاصة يوم عرفة وليكثر المسلم من الذكر فيه لأنه من الأعمال الصالحة وليكثر من قول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وليكثر المسلم من الإنفاق والصلة والسائر الأعمال الصالحة يا مسلمين abu ne abin da kurbar ta mulki faɗa ina ganin yau shi ne ranar talatin da watan zulfada kenan gobe zai zama insha Allah ɗaya da watan zulhijja haka ne ko to wannan kwanaki wannan kwanaki insha Allah da muke fuskanta suna daga cikin kwanakin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da falalarsu hadisai ingantattu cikin guran imam bukhari imam muslim abu dauda nasai tirmidhi sun hadisai da suke bayani da daraja da falalar waɗannan kwanaki musamman kwanaki goma farko na watan zulhijja ya kuma musulmi sani cewa waɗannan kwanaki da kan gwaji kamar da Allah yake fifita mutane fifita wurare to Allah ya fifita wannan kwanaki goma na farkon ta zulhijja akan sauran kwanakin shekara har ma malamai suna cewa to tsakanin wannan kwanaki goma na zulhijja da sauran kwanaki wata ramadan wanne ne mafalala karar malamai suka karkata cewa waɗannan kwanaki goma ɗin sun fi kwanakin wata ramadan falala sun fi su daraja sai dai daren lailatul qadari ko kuma an fita da kwanaki da zai ta ce dararen daren lailatul qadari ya karama sauran darare amma in dai kwanaki ne to ba irin wannan kwanaki guda goma da muke fuskanta a cikin rayuwa dan wa musulmi san cewa babu shakka dama ce Allah ya bamu a dama ce Allah ya bani baka har ka ga wannan kwanaki din to dan haka ba daidai bane mai wasa mai saboda saboda cin gari wannan kwanaki ya tabbata hadisi manzon Allah sallallahu alaihi cewa an tambayi manzon an yake cewa babu wasu kwanaki waɗanda Allah ke so a masa ayyuka nagari Allah ya fi ganin kima ayyuka nagari a cikinsu irin wannan kwanaki guda goma na farko na zulhijja sabai suka ce tabija manzon Allah har har wanda ya je jihadi fi sabilillahi bai kai wanda ya aiki tukur a wannan kwanaki goma ba ne ce wal jihadi fi sabilillah har shi jihadi fi sabilillah bai kai aiki kwanaki goma na farkon nan ba zai annabi ce sai dai in zai mutumin da ya tafi jihadi da shi kansa da dukiyarsa ya zama shi bai dawo ba dukiyar bata dawo ba to wanda shi ne zai daidai da wanda ya dage aiki a cikin wannan kwanaki goma na wannan na farkon da zai jaɗi na da haka ya kuɗin wannan musulmi daga cikin abin da ake so a cikin waɗannan kwanaki namu shine shari'o'i shari'a ta goma da wasu ibadu masu muhimmanci daga ciki a wannan kwanaki goma ibada mafi girma da daraja da ke cikin wannan kwanaki goma shi da ba ta aikin hajji aikin hajji ya ko ne falla ya fi shi kima domin shi ruku daga cikin na addinin musulunci sai dai kai ci abu bakin ciki yadda manzon Allah faɗa kuma ga shi na faruwa annabi ce ku yi maza ku je aikin hajji da umra kafin a hana ku yau ga shi bayan muna ji musulmin duniya mu sama da biliyan kusan biyu a duniya ko sama da biliyan biyu a duniya ana ji ana gani aka yi aikin hajji har mutum miliyan takwas amma ana ji ana gani bana ba wanda zai taka saudiya da sunan aikin hajji iri-iri mutum na kallo wannan abun baƙin ciki ne kana ji kai musulmi ka yi noma ka tara ka yi kurkuku alluran ma ka ce ba ka so amma sun haƙura saboda aikin hajji saboda sanda suke aikin hajji saboda wannan ibada sai da aka tsira masa wannan vaccine din wannan ta ƙarya da cuta din sai da an yi masa haƙin sa amma kuma an ce ba za a ji ba sai dai kawai tsirarun waɗanda ke saudiya su ne kawai su ma a yi iyakar tun za su yi aikin hajji dama kuna tsammanin cewa za a ce a ba a yi aikin hajji ba ne adawa ba zuwa da ce ba za a ci aikin hajji ba amma in wannan hanyoyin za a biyo da su a ce akwai corona virus to kuma akwai kaza ba ba wai mutum wanda ba za ta fito ba ko wani tufin corona za ta zo ko wace ce ma abubuwa za su haka za a zo sannu a hankali a sa wasu dokoki da ka'idodin iri daga aikin hajji ba zai ruwa in ma a hana shi gaba ɗaya ba to ko da takaita shi aka yi ka ga an hana aikin hajji da kuɗin a ce ba za ka je ba da damar ka ba ka je ba wannan yana da cin masifa da musulmi kamata su kuka su bakin ciki su tuba da Allah madaukakin sarki su tambayi kansu su je wajen Allah wai me muka yi ne Allah ka hana mu zuwa aikin kanki me muka yi ne Allah ka hana mu zuwa aikin ta muna yi muna da wannan abu da ciki na kamata mu wai kanmu mu gyara halayen da wannan abu da ke faruwa a sabon kuma musibatin sai ma ka sabata aikin duk wata masifa da gani muke ta sai ta dawo mana Allah ka tsare mu Allah ka yaji mana nuna mana daidai ku ba mu komin daidai ya ku ƴan uwa musulmi ya ku ƴan uwa musulmi daga cin aikin da aka so a wannan kwanaki din bai cin aikin haji shine an shar'anta mana yin layya ina fatan fahimta an shar'anta mana yin layya a cikin wannan kwanaki goma din shine ranar babbar sallah an shar'anta mana yin layya sannan an shar'anta mana sallar idi baicin nan an shar'anta mana yin azumumuka a cikin wannan kwanaki kai da sauran ayyuka sai da aka shar'anta mana hazanan annabi sallallahu alaihi wasallam cewa jama'a amma na hukuncin lai a musulunci shi ne malamai sun sabani sun ce musahabi sun ce wajibi ne amma waɗanda suka tafi akan wajibi ce lai ga wanda ke da iko su suka fi karfin dalili manzon Allah ya rubuci layya wani ya zo ya yi layya kafin a je sallar idi ya zo ce manzon Allah kana yi layya ta da bace ba dai ba kuma ka je ka canza ta ina fatan fahimta wanda ke da dama annabi ya ce na da ikon yin layya sai kuma ya ce ba zai bari daga ranar shi ko sallaci masallaci ne kan bayi ya zama shi ba sai ran idi ba wannan suna da karfin yin layya da hujjar cewa wajibi ce sai layya a yin layya amma fa da mai iko wanda bai da shi ba sai ya ci bashi ba sai dan kai ma'aikacin gwamnati ne da ba wata wata ake biya ka bashi kuma wanda ya tafa tsakiyar wata ba ka da shi wannan kana da hali za ka iya biya lokaci ya wani wani sai ce za ka iya cin bashi kai wannan domin bashi aka kawo wasu kuɗi su amma ka kun baka da wasu kuɗi da suke aje za zo wata ƙarshen wata ko abin da ka ka dake ka wai kai sa ka fita kunya yara kar su ga abin da ka ce sai ka je ka tuba kenan ko kuma ka je gidan alhaji wani ko ɗan siyasa wanda ka je ka faɗi yalla kai wala muna ma muna kan ku campaign wala muna nan muna shi ai muna ana jin alkhairin ku kai haɗa ƙarya da gaskiya sai ka ne wannan ka wulakanta da kanka kuma ba za ka samu lalacin wannan aikin ba Allah bai ko la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha amma kai da kake da shi to kai da ake magana sannan abin da ake so yan wa musulmi daina wa Allah madaukakin sarki yawa da yawa cikin mako da suna da halin su girka girka rakuna su yanka sai mutum sun dan bakin bane wai Allah baya kada a yana kada idan ta haka Allah na kallon da ya san kuma abin da ya baka za ka yan wa musulmi ba kuma sai mutum na da aure ba dan samari suna kallon wata mace wata mutum wai sai shi mai aure wata kuna ko mutum bai da aure zai sannan ba sai namiji ba mata suna da haƙƙin mata tana da kuɗi baban ta wata kuɗi ko tana sana'a ta samu kuɗi za ta layya da haka yi wa musu daga ji abin shanta mana shi ne yin layya a wannan kwanaki din kun ji kuɗi da wajibi sannan duk wanda zai layya manzon Allah ke cewa idan kwanaki goma nan suka zo to kada ya take taɓa gashinsa ko gashin kansa ko gashin da ke tare da shi kada ya kaske wannan gashinsa da haka duk abin da aka yi a yau da gyaran fuska ne da ba na nufin aka yi ba gyaran fuska ne aka kai ne aka gyaran ma gashi mara aka gashi mamata an yanke kumba ne to kai shi daga yau amma in gobe ta shiga kuma kana da nufin da kasan za ka layya malum da ce bai halarsa ba ka aske ko ba ta ce bai halarsa ka aske wani gashi ko ka cire kumba ba in kuma mutum ya gangancin haka layya shi ta yi sai dai malum da ce sai tuba akan wani da ke da manzon Allah ce ta yi ina fata an tsinto na ba sannan na yau 29 ne to yau 29 ne ko to zuwa gobe ke da mana dama ko to Allah samu dace sannan ya ku ɗan uwa musulmi mu sani cewa lalle daga cikin abin da aka so a cikin wannan kwanaki ne azumin guda tara kwanaki tara na wannan zafi jami'in ya tabbata hadisai sun tabbata imamun da imamun albani inganta cikin sisila a cikin littafinsa a sahihu jami'in turmuzi cewa annabi sallallahu alaihi ya kasance yana azumin tara da wannan wata ɗin sai dai akwai wata matsala shi na kwani su ne ruwa ranar asabar cewa la da sunan musabti illa bi mafrida alaikum raicin ranar asabar sai a rikin kwanaki kai ba ka samu damar yin sallar kwanakin ba amma ne kada ka kuskura a ce ranar arafa ta wuce ba ta wannan azumi din ba akalla mafi karanci shi ne ka zama arfa domin ranar arfa manzon Allah sallallahu alaihi cewa azumin shi na wannan ɗaya na kanka zurbin shekarar ta wuce da kuma shekarar da ake ciki ya ku ɗan uwana musulmi mu sani cewa addu'a ranar arfa tana da matuƙar ƙarfi annabi ya ce mafi alkhairin addu'a na shi ranar ranar arfa da haka duk yadda za ka yi kai ɗan uwa ka ajiye mutum bikin sallah ɗin ka shishirya amma ranar arfa ka samu isasshen lokaci da za ka zauna kai ta aika da manyan manyan addu'o'i addu'o'i duk da kake bukata duk wani abu da kake bukata dan uwa baya yawa wajen Allah kai ne kake gani yawa baka san Allah bane kake gani yawa duk abin da kake nema aljannatul firdaus a'la ko tunani shine karshen abin da musulmi ke nema ko haka ba to ranar arfa da yake dukkan Allah madaukakin sarki wuta ce ba mutum bai so ya shiga ko to da ke kauki Allah kan ya saka shiga wuta a cikin wannan rana din kuɗi kake so ko to roki Allah ba kuɗi a rana siyasa kake takara kake yi ko to roki Allah takara a wannan rana duk abin da kake shirya a ranar kai sauri ka addu'a a wannan rana ran araba kar kai sake ƴaƴanka da kake neman Allah shi ne maka da su Allah masara ƴan matanka da kake su Allah ba su mazaje ko matsala ta rigice maka a wajen aiki ko na abu kan da wasa da wannan ranar da ya ce mafi alkhairin addu'a ta ce addu'a ranar arfa za ka kan mi saki ranar arfa ta zo mi sakwaskwa idan aka kai mu shida tun nesa da kofa ya kunyi wa musulmi daga cin abin da ake so a wannan kwanaki din shine ana so yin ayyukan alkhairi daga cikin ayyukan alkhairi jama'a shine zikiri annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbata yake cewa ba na ma muku mafi alkhairin ayyukan ku ba mafi alkhairi ke da ku je ku sara da suka da tsakanin ku da kafirai kaza kaza annabi yake suka ci muna fara da shi shine zikrullah annabi yake cewa kada mutum musulmi ya sake baki ke bushe daga zikirin Allah madaukakin sarki ba zikiri irin na yan bid'a ba zikiri irin wanda sunna ta zo hadisi suka zo da su ingantattu shine irin subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billah subhanallahi wa bihamdi subhanallahi azim karatun alqur'ani wannan su ne zikirin da shirya ta san da su su ne za a rinka yi akwai lok akwai lissafi akwai akwai kuma haka kun da rana kana tuki ne kana saran gatari ne kana mai duk za ka yi wani abu ibada ce mai sauki mai kuma yawan tarin albarka mai alkhari yau a cikinta waɗanda sai mutum da ya saba su da zai daɗin wannan abubuwa da za ka yi wa musulmi ana so ka yawan waɗannan abubuwa a wannan kwanaki sannan daga cikin ayyuka alkhari da ake so mutum mutum ya yawan tarin lokaci shine ciyarwa fi sabilillah akwai mabukata akwai talaka akwai masu yunwa da kwari ka ce da su fi sabilillah cin abin da Allah ya baka ka ɗauka ka bada abinci sannan tufatarwa ka ɗauka ka tufatar akwai ƴan uwanmu da muka sha magana a kai cikin yara da suke marayu ƴan sun mutu marayu ga sun karu mana a Najeriya kullum kashewa ke ƴan ƴan kidnapper su kashe can boko haram kashe su ma a kashe su kullum marayu ƙafa musulmi suke wannan marayu ba na ƴan uwansu bane namu ne musulmi gaba ɗaya to dole mu kula da wayannan abubuwa din mu taimaka musu mu masa ɗinkin sallah mu ba su abinci mu masa abin da iyaye kamata su musu duk da duk abin da ya musu ba zai kai a ce uban suna gane ba amma ya kamata mu iyayen mu mu ga mun sassauta musu mu rage musu damuwa a cikin rayuwarsu yan uwa na musulmi yana da cin abin da ake so a cikin wannan shine sadar da zumunci kawunan ka baffunan ka dake ƙauyuka ka je ka gansu ka kai wannan babban riga ka kai wannan riga wani man kawai ta ka bashi murna yake yi ƙauye ne ba wani abu yake ji ba wani ka ɗauki naira ɗari biyar ka bashi sai ta maka salati ya ta nuna mutane wani ya zo na garfa wallahi ɗari biyar ba ne kana baka san illa da ka samu akai ba ka dan wa musulmi kana nan mata ka tace ba ta sa ka kan dubu talatin ba ne mata kaɗan ga kuɗin da ka je ka samu lada ka samu alkhairi kana nan a kan uwa mu je ƙauyuka mu je dangin mu da suke ko ba ƙauyuka cin birni mu je mu kai masa makare mu kai masa abinci mu kai masa fami ba su ɗan kuɗaɗe yana gajin sadar da zumunci ba ko mun je mun gaishe su wanda wannan annabi ke cewa duk wanda ke son arzikin shi haɓaka duk wanda ke son rayuwar shi ke tsawace albarka to ya sadar da zumuncinsa don ba wata da mutum ne ba ba an kwana mutum ka wuce ba a kana da abin da ka dauka ka ba to dauka ka mi da ka dan uwa musulmi ba ka da shi to je ka da kafa ka gaishe su ina fatan fahimta to da sauran dukkan wani aiki na alkhairi muka sani a amur bil ma'ruf wa nahy munkar da sauran abubuwa yana da cin ayyukan da kamata musulmi su kula su a wannan kwanaki ina nana ta cewa wannan dama ce gare ni da ku ya kuma musulmi kada mu sakaci da ita domin a kula da abubata kana ƙarshen ƙasa Allah ka samu dace da waɗannan kwanaki Allah ka ba mu kwazo da himma da aika wannan kwanaki din Allah ka sa mu cikin waɗanda ka aika sa cikin wannan kwanaki din Allah ka Allah ka shi addu'o'in da muke dare da rana Allah ka ba mu zama lafiya a ƙasar mu Allah duk matsalolin da ƙasar take fama ka san su ka san da su to Allah ka mana maganin su Allah ka azurta mu nuna mun sunan ne a kurkura kuma ka ba mu ikon gyarawa ka nuna mana daidai ka ba mu ikon mun daidai da zama akan daidai din ya Allah Allah ya ƙara daraja da salati da Annabi Muhammad Muhammad sallallahu alaihi wasallam da matan shi da ƴaƴan shi da zuriyar shi da sabban sa ya Allah rabbuk Allah ka dauka addinin musulunci ka kasance da kafirci ya Allah ka bayyana da sunna kan guje bid'a rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid allahumma barik ala muhammad wa ala ali muhammad kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka حميد مجيد